الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد باب دعوة أبو كعنكم باب بكاء الوالدين قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا س- حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيسلة أنه سمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر وأن مال بخاري رحمه الله تعالى يا دور بابي أكن شوى babin kukan iyaye mutum ya sa iyaye kuka wanda baya mun yi irin wannan hadisin kuma takharijin shi mana can baya bukhari ya rawaito wannan hadisi ne daga malamin shi Musa wanda shine ibnu Isma'il at-Tabuzaki al-Minqari Abu Salama thiqatun sabtun ne ya rasu 223 bukhari malamin shi kenan Musa at-Tabuzaki قال شي موسى كيتشي حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة يا بام الأباري حماد شيني ابن سلمة ابن دينار دوك حماد ابن سلمة ابن دينار شيما أبو سلمة كي الكونش دشيدة دشيدة تبوذة كي دوك الكونش سليع سيدي شي حماد آه البصريني آه كان ابن سلمة كو نغانيكو نعم شي عابد ثبت عن زياد بن مخراق زياد شين أبو الحارث البصري أبو الحارث البصري حماد بن سلمة ده زياد ده كنسو ده كنسو الثقاني الله أعلم آه، حتى ذلك زياد ابن مخراق شيما ثقاني طيسلة دم من قنصو أحد الثاني نعم banga wafatin shi ba mun haɗi da sala ke cewa ya ji ibn umar yana cewa buka alwalidaini min al'uquq wal kaba'ir kukan iyaye daga cikin uquq sabanin bir munana mu'amala da su da kuma kuntata musu wal kaba'ir kusa daga cikin mayan zunubai wannan ibn umar kenan yaro ya faɗi wannan maganar tare da cewa ko da ce idan mutum shi ya sa su kukan kawo kenan shi ya yi laihin sanya su kukan dama shi ake nufi ba wai su su su yi kukan bayan sanya kukan sun zama sun yi kabayar a a sanya su kukan ne shine kabira kin ko a musu abin da zai sa su kukan Allahu alam نعم حديث صحيح باب دعوة الوالدين حديث حسن قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده wannan hadisi kenan babu da'watul walidi addu'ar ma'aifi idan ya mutum eh alwalidaini hakan idan ya idan sun ma mutum da addu'a ta kwarai za a karba in sun mishi mummuna kuma za a karba idan wannan shine babin da wannan zai tattauna hadisi na farko hasan ne li ghairihi بخاري قالت لك مالا مش معاذ ابن فضالة معاذ ابن ابن فضالة شين أبو زيد الزهراني أبو زيد الزهراني درس دليبي لقوما ثقاني معاذ ابن فضالة أبو زيد الزهراني ثقة توفي 210 قال حدثنا هشام هشام هي هو ابن أبي عبد الله الدستوائي هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي يعرف دليل 54 وهو ثقة ثبت ثقة ثبت عن يحيى سيب بخاري ده كان شتمنا وهو ابن ك- أبي كثير وتنساكم هو ابن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير أكون الشيء أبو بصر آه، ثقة ثبت مدلس يا رسول قرية 32 يحيى ابن أبي كثير ثقة ثبت مدلس توفي دليل 32 عن أبي جعفر أبي جعفر الأنصاري المدني المؤذن أبو جعفر الأنصاري المدني المؤذن مقبول مقبول أنه سمع أبا هريرة يقول يا جاء أبو هريرة ناتوا قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ناتوا ثلاث دعوات أدعي قدا أكو مستجابات مستجابات ذا كرباس كربابوني مم، مستجابات لهن أنا كرباس لا شك فيهن با شكو أتكنسو نفركو دعوة المظلوم الدؤر وان لنك ظالمته domin shi mai rauni ne Allah ko huwa yujibul mutarra idza da'ahu kuma wan azzalimin nan koda kahiri ne koda fasiki ne zalimcin shi ko kafircin shi na kan shi amma zalimcin da amma shi zalimcin da an kai mishi shi Allah sai ya mi in ya addu'a sai Allah ya karba mishi shi yasa addu'a zauna ka zalimta tana hadadi koda kam kahiri kahiri ne wa da'watul musafiri da addu'ar mai balaguro don mai balaguro na daga cikin yana cikin halayen hali na bazaza da wahala da mashakka shi ma kamar yadda yana cikin hali na wahala to Allah subhanahu wataala shi na kallon raunin shi sai karba addu'a shi shine wa da'watul musafiri wa da'watul wa da'watul walidi ala waladihi da addu'ar eh, walidi ko wata nuska kuma wa da'watul walidaini ala waladihi ala ala waladi ala waladihima yanda addu'ar iyaye guda biyu akan ɗansu wannan shi ma domin matsayin iyayen domin girman iyayen domin idan ka ga ha- iyaye sun buɗe wagi sun maɗa mugun addu'a dan alanan wurin mugun addu'a kenan to kenan kaga watakila duk waye dai sun yi kowa son ɗansu sun yi kowa haƙurin juriya da abin da ɗansu ke musu gagga sun buɗe baki sun yi mugun addu'a to abin ya kai ya kai har matsalin da Allah ba zai maido wannan addu'ar ba to shine mm, kenan saboda girman iyayen guda biyu kuma ɗan ya ci amana ya kuntata musu sannan kuma sun sha haƙuri to har suka buɗe suke addu'a to Allah zai karɓi wannan addu'a Allah ya tsare mu hadithi na gaba sahihi ne an ayyashu ibn al-walid qala haddathana abdul a'la qala haddathana muhammad ibn ishaq an yazid ibn abdullah ibn qusayt an muhammad ibn shurahbil akhi bani abd الدار عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مع- في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج وقيل يا نبي الله وما صاحب جريج قال فإن جريجا كان رجلا راهبا من سو في, في صومعة له وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي فأتت أم أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة فقال في نفسه أمي وصلاته أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه الممسات ثم انصرفت فأتي الملك بتلك المرأة وقد ولدت آه، فقال ممن فقالت من جريج قال أصاحب الصومعة قالت نعم قال قال اهدموا صومعته وأتوني به وأتوني به فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت فجعلوا يده في- إلى عنقه بحبل ثم انطلق به فمر به على المومسات فراهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس فقال الملك ما تزعم هذه قال ما تزعم قال تزعم أن ولدها منك قال أنت تزعمين تزعمين قالت نعم قال أين هذا الصغير قال هذا في حجرها فأقبل عليه فقال من أبوك قال راعي الغنم قال الملك أنجعل صوماتك من ذهب قال لا قال من فضة قال لا قال فما نجعلها قال ردوها كما كانت قال فما الذي تبسمت قال أمرا عرفت عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم وانا daga cikin akhbar bani isra'il wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke hikaito muna daga cikin abin da Allah ya bashi labari hadisin bukhari da tushe daga ayyash ibn al-walid ayyash ibn al-walid shine abu al-walid al-basri abu al-walid al-basri da rasu 226 226 ثقاني ثقاني آه في عياش بن الوليد قال يتي حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى شيني ابن عبد الأعلى عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو همام يا رسول دريدة ثمانين ترى يا رسول دريدة ثمانين ترى أبو الأعلى ابن عبد الأعلى عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقاني قال حدثنا محمد ابن إسحاق محمد ابن إسحاق شين أبو بكر المدني محمد بن إسحاق أبو بكر المدني يا رسول دري دهبسين صدوق صدوق سيدة شان أما تقالوا لي سوى تكوتا دليسي كما سألنا رمي بالتشيع كما رمي بالقدر amma dai ta ne ya rasu 150 an yazid ibn abdullahi ibn qusayt daga yazid ibn abdullahi ibn qusayt yazid shine abu abdullahi al-araj abu abdullahi al-araj thiqa ne ya rasu 122 thiqa ne ya rasu 122 an muhammad ibn shurahbil muhammad ibn shurahbil shine abu mus'ab abu mus'ab al-hijazi maqbul shi محمد ابن شرحبيل شيني أخي بني عبد الدار قال بين مكة شيني بخاري يا رويتو لقى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجى من الله صلى الله عليه وسلم ناتي ما تكلم مولود من الناس ba dan yaro karami daga cikin mutane bai taɓa magana ba maulud karami sabon aihuwa bai taɓa yaro wanda aka aihuwa bai taɓa yin magana fi mahadin a cikin shimfiɗa jariri gadon jariri da ake mishi to shine mahad kenan nan wurin ko da ce ba wai dole sai tabbas suna da gadajen ba a lokacin da ake sanya dan yaro cikin shi madan yaro ake nufi yanzu na iya misali shi dan jurai jikin ba cikin shi gadon shi ke ba ko ba cikin wace ba almuhimmi dai lokacin da ake sanya mi da ne a cikin mi shi ta jariri yawa shine ما تكلم مولود في مهد في مهد باو دان yaro karabin da ya magana a cikin jarirantaka illa Isa ibn Maryama sai Isa dan Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Jurayj da kuma sahibu Jurayj mutaman Jurayj su sahabbai sun san wane ne Isa dan Maryam sai yanzu tambaya qila ya nabi Allah sun ce ya annabin Allah wa ma sahibu Jurayj to kun wane ne sahibu Jurayj kinnan waye jurajin ma kuma waye sahibe shi qala sai manzo Allah ya ce fa inna jurayjan lalle shi jurayj kana rajulan rahiban mutun ne mai ibada na banu isra'il mutun ne mai ibada na addinin nasara fi sawmatin lahu cikin ya cikin kutubun shi shi a cikin bukkar shi wa kana ra'iya baqarin ya'wi ila asfali sawmatihi akwai wani makiyayi mai kiwon shanu suna kiwo karkashin wannan kutubun nashi wa kanat imra'atun min ahli alqaryati kuma akwai wata mace daga cikin mutanen gari takhtalif ila ra'i tana zuwa wajen wannan makiyayin kenan suna lalata fata wataran fatat ummuhu yawman faqalat wani lokacin fatat ko fatat hu duka nuska sai mahaifiyar shi jurej ta zo shi na ibada faqalat ta kira ta ce ya jureju wa huwa yusalli shi cikin sallah faqala fi nafsihi a cikin ran shi cikin sallah sai ya ce mi wa huwa yusalli yana cikin sallar ummi wa salati ga mahaifiyata tana kira na kuma ga sallata sai ya taraddudi fara'a an yi asira salatahu sai ya ga cewa ya ci gaba da sallar shi dan yana ganin abin da gani na ibada ce hakki Allah ne thumma sarakat bihi thaniyata ta sake kuwa tana kiran shi ta biyu fa qala fi nafsihi kuma cikin ran shi sai sake cewa kuma ummi wa salati ga mahaifiya tana kira na kuma ga sallata fara an yi asira salatahu sai ga cewa ummami ya ci gaba da sallar sun masarakat bihi thalithata ta sake kuwar shi kuma ta uku faƙala fi nafsihi sai ya ƙara cewa min ummi wa salati da sake cewa ga inna tana kira na kuma ga sallah fara'a an yi usira salatahu sai ga cewa dai ƙara ci gaba sallar shi falamma lam yujibha da bai amsa mata na uku sai ta hasala فقالت قالت تتي لا أماتك الله يا جريج كر الله يكشفك يا كي جريج حتى تنظر في وجوه المومسات السكاك اللي إذن كاروي قوي سكاك اللي إذن كاروي عدتاج هوشي تمشي ونا الدوار كالله يكشفك حكك اللي سكاك اللي إذن كاروي ثم انصرفت ستجوية فأتي الملك بتلك المرأة وقد ولدت سيانك زوم سركي دون ما تر تاعيهم yana wannan karkin wasu ba su da ita waladat su ma wasu ba su da ita wasu kuma suna da waladat min zina an ka zo ma sarki da wannan matar ta aihu faƙala mimman sarki ya ce ɗaya ce ga cikin nawa ne ko dan dan waye cikin kenan dan nawa ne qalat tace min jurayju dan majraj qazahi tace na jurayju ne qala sai ya ce wani jurejin kuma a sahibu sauma'a a sahibu sauma'a shin mai bukka ta ibada e shi kike nufi qalat na'am tace e shi qala sai sarki ya ce ihdimu sauma'atahu ku je ku ruguje wannan kutubu wa tuni bihi ku zo min da shi fa darabu sauma'atahu bil fuusi sun ka bige kutubun nashi da kwasuna kwashe shine fa'as kwashe ka muda fatanya hatta waqa'at sai da kutubun ya fado فجعلوا يده إلى عنقه بحبل sai suka sanya hannun shi ga wuya sun kaɗa mai sun kama shi kukumi sun man tulika bihi an ga ta da shi famun rabihi alal mumisati sai da biyo ta kan karo ya sana tsaye fara'ahunna bata bassama ko da gan sai dariya wa hunna ya mulmushi wa hunna yanzurna ilaihi fin nasi su ko kafiran karon suna kallon shi a cikin mutane faqala al maliku da an ka zo shi gaban sarki sarki ya ce mishi ma ta tsumu hadhihi ya wai waccan mace ke cewa qala jurja ce ma ta tsumu mi ta ce mi ta mi wata ke cewa qala sarki ya ce ta tsumu anna waladaha minka tana cewa wai danta naka ne yan danta ya ga mata cikin qala anti tazumina sai tabbatar cewa haka kike cewa قالت نعم تتشي إيه قال أين هذا الصغير سي يتشي إنا لن يارن شكي قالوا سنقتي هذا في هجرها قاشنا يدتارن قمنا شي هذا هو أو تنسخكنا هذا هو كما تروى قالوا في هجرها وتكم هو ذا في في هجرها دكم على شيء يقول هذا في هجرها هو في هجرها هو ذا في هجرها في هجرها دك أكويش امم an ga ce gashi nan tana rungume da shi faqbala alaihi faqala sai ya juyo wajen yaron shi juraiju yace man abuka waye babanka qala ra'il baqar sai yace makiyayin shanu qala al maliku sarki ya ga abun mamaki sai yace to anaj'alu sawma'ataka min dhahab yanzu mu gina maka bukkakka da zinari dan a bashi hakuri kan zaluncin dan kamishi qala la yace a'a shi zuhud zahidi ne قال تو من فضة أما كان ذي نادر فاه قال لا يت قال فما نجعل تتشتو يا كي سمت انصاتا هذا هذا أتيجا لؤلؤ ديكو أبو قال ردوها كما كانت تكويت كما تكي قال فما الذي تبسمت تشتو أظمي كي ما من مشيدك بيو قال أمرا عرفته نتي أتي أبني عند ناقانيش أدركتني دعوة أمي كوي الدعاء ما فيها تاسي تتمني ثم أخبرهم سألنا سيباس لابارن cewa ai ma'aikaci ta zo tana mai sallama kaza kaza sauransu wannan ya ji ta mata eh ya ji ta eh ya ji ta ai kaga sara khat sai ta ƙara ta cikin yanzu nan wannan hadisin akwai abubuwa da yawa cike da za mu lura abubuwa da yawa daga ciki daga cikin abubuwan da ke ciki na na al'ajabi shi ne yaran suka yi magana suna yan kanana tare cewa wanga hadisin ya takaice biyu ba biyun ba ne kawai wani hadisi ya kawo uku wani ya kawo hudu ko da kawai yaro wanda aka asabul hudud kuma da kawai yaro wanda washi ake zalunta ta ga ana zalunta wani ta ce Allah ya sa ɗana ya zama kamar wancan ta ce Allah ya sa ta yi kaɗai yaro na gode ta ce ba abin ba Eh, saboda shi zalunta shi ne ake ta ga wani mai alfahari mai wani ta ce ɗanta ya zama kamar wancan ta ce ba abin ba to wannan dai daga ciki da kai kuma wa da kai annabi sa kuma da wa su ne ko eh yawwa to kan ji to wannan kenan abu ne ikon Allah shi ke sa abu shi magana ba ma da ba eh kenan a ƙarshen haka mutum yana nafila mafi shi da shi na eh kware ku yanzu nan wurin ga eh, sahabbai idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa magana ba su gane ba suna tambaya ko sun ga cewa ma sahibu ko ba ma sahibu ju- ba ma sahibu jurayj sai manzo Allah ya ce fa inna jurayjan kana rajulan rahiban rahiban ruhbaniyya shine banu isra'ila masu ibada daga cikin su masu addu'a sai su keɓance can bakin gari ba cikin mutane ba sai ya musu kutubu ya dago sama dagowa yake sama haka suka siffanta shi ta kutubu dai sama mai ciki daga sama haka da kutubu sai su sai su sai sai su koma can suna ibada su in sun gaji sai su sabo ƙasa a wasu daga ciki sai su sai sai haddan daddan daka suke yi dan da ya ga su sha'awar mata ibada kawai suke zanki Mm. to wannan a lokacin banu isra'il suna- suna suna da wannan abu amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ce la ruhbaniyata fil islam babu wannan a musulunci Ba- babu wannan a musulunci don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta- ba ta tsayawa kenan a ba ta tsaya ba tana yi Mm, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ba ba ruhbaniyya yanzu a musulunci tun ba zai ce shi bai ruhbaniyya bai bai bai bai shi rahibi ne babu wannan to ce zahidi ne bai arme bai wa annabi ce shi inda ya tsoron Allah ne yake to yayi mu tsoron Allah to shi na aure shi na kwana shi na cin nama shi na cin abinci komai yana yi kenan mutum mai koyi da mai son takawa da sai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne rahib sau ma'a kamar da muka da bayyana muku dan dan kutubu ne Mm. to shi ne wannan kin Mm. to shi ne wannan macen ta so ta ja mai sharri ah, kuma sai mahaifiyar shi da abin da ya faru sai mahaifiyar ta zo wurin shi tana ziyartar shi to sai an ka ci karo an ka katari sai ta iske cikin sallah sai ta kira shi shi kusa ya ta shakku sallah yake kuma ga mahaifiyar shi to shi ne a wata ruwayar ya zo cewa laukana aliman la ajaba da a ce jirai mai ilimi ne la karɓa kiran mi mahaifiyar shi domin mi domin nafila ce shi karɓa kiran uwa kuma menene farilla ne kenan yanzu idan idan nafila idan nafila da farilla sun haɗu wana ce gabatarwa to wannan shine sai ya ce da da a ce mai ilimi ne kenan shi yasa gana ake gano mi falalan malami akan kan mai ibada ibada ba eh mutum ma- mai ibada zalla ya ta ƙwarar ibada in ba ilimi bai kai gami mai ilimi ba ko da a ce ya ya kasa wajen irin wancan ibada da shi wancan yake yi. wannan kenan dan shi malami mai- mai ilimi ya hiba shi dan haushi da wahala sama gami sama sama- sama ga mai ibada babu ilimi mai ibada ba ilimi bai ga garshe dan mm eh eh, kwarai ku kaga kenan um, akwai akwai irin kisar ta zo ta shi fa- wannan mm, qaf- qalo qaf- me, falamma kafara qala inni bari'un minka a ƙarƙashin wannan aya da fa kissa ta ah, malamai da suka kawo wanda shi mai ibada ne tsarnin ibada yake in ya fara ibada ya tayi tayi tayi tayi an ka rasa wanda ta yabar da ya cikin shaidannu sai an ka samu wani farin shaidan ya ce shi zai iya mishi ko da zo gefen shi sun kai tsaye suna ibada an kai an kai an kai wancan ya zauna sai ce mu sai ce ma shaidan sai zo suka zauna tare sai ce waya shikenan kaga shikenan shikenan abin da ke kenan ibada kenan yawa ma ke shi an kai an kai ce shikenan karshe ta wannan bangaren shigo shi ya bar da shi to wannan kenan falalar mi wannan ilimi akan mi akan ibada zalla babu ilimi sannan kuma mutum ana da cewa domin zuci bai bata mi sallah sai dai in mutum ya biye ma zu- domin zucin ya tai ya tai ya tai ya kai ba sa raka annabi shi ba to wannan sai ya bata mai sallah wannan irin wanda ya tabbata da man- manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana ga sallah sai ya ketare mutane ya shiga cikin gida ya fito da sauri an ga ce la ya ce a zinari yake cikin gida ya tsore shi mutu kuma ba a bada shi wani sadaka ne ya ga yaushe tuno abu cikin sallah ya tuno wannan yake akwai lokacin umar ya ce wata nan shi yana hada runduna ma ta yaƙi yana sallah ya kabar sallah sai ya hada wayanga wayanga su koma can ga su koma nan ga su koma nan domin cikin sallah lalle abubuwa na zuwa mutum kala kala wannan kenan sai dai manzo Allah ya ba da farilla rishin barin wannan dumi shi yafi manzo Allah ya ce duk wanda ya alwala irin kamar da manzo Allah kutan kutan kutan da manzo Allah yayi sai ya sa raka'a biyu bai dumi zuciya ba to ghafira lahu ma taqaddama min dhanbihi wannan kenan sannan kuma yana nuna cewa mutum ko da ya girma wanda ke sama gari shi na shana mai kuba domin yanzu ga shi na shi ce ta mashi kuba ko mace kuba ta mishi addu'a ta mishi sannan kuma yana nuna cewa in mutum zai kuba kai ya wuce iyaka kaga yanzu cewa ta sai ya kalli karuwai inda ta wuce da sai shi ma ya wuce cewa ta sai ya kalla kadai kuma kallon kadai yayi inda ta wuce kaga sai ya yi to shi sa kenan kaga mutum da ya kuba sai shi ne ya kimanta ga shi ya wuce iyaka haka malamai suka ce dan da ta wuce iyaka da shi ma sai ya wuce iyaka in ta ce ta ce ya gani kadai kuma ta ga ya gani kawai mm an gane ko wannan haya kuba ce ko bai ganin su bai ina da ganin su mm kuba ce ta mai da na shagalin su mm kenan ta mata mashi kuba da abin da kawai cewa na shi kalli su ba haka ne shi ko mutane na gaba gare ba gani shi yau wataƙila na sai da kawo masa abincin shi nan yanzu ya ɗauka kuma ya hausa na bayan saka ne suke sai a kawo masa talaka a wuce inda ga aka yi abinci wajen gawo yanzu da nono wajen gawo to sai da kai musu in yanzu iske shi hau in bai iske shi bai cigaba da ibada da yin haka ne ta yi ba ba su sana'a ba su shiga mutane ba su aure ba su komi kuma da abin da ake tun yanzu a kawo mace ta ciki wajen mai wajen sarki tun da ma na shi kenan ko ta ciki sai a kawo ta wani sarki tun da masu nan shi sannan kuma da aka kama jiraiju tambaya yi ya kama sarkin sai tambaya a cikin wani har tambayi eh dai ga in ya sanar zancen kenan duk eh ya ga ya sani sarkin ya ga ya san cewa bai san jiraiju bai sani yau ha sannan kawai sai ce a kai a rushe gida ne da an ka zo can kawai rushe gida an ka kuma an kamo shi ba a ce mishi ai ga abin da ya faru ai wanga tambayar ba wai tattara ta neman sani shi ke ba in an kai mutum tambaya ce ta me ta hadidi ba ta hadidi ake mishi Allah ba cikin mutane ke ce mutane masala kuma masala kuma shakar tambaya Allah ki suna cikin mutum ne masala kuma shakar yanzu farko da gaya mishi kai tsaye ɗauki mataki yanzu wannan kenan kayan mu kai can wurin nan kaga sarki tambayar ta yi kuma sai nemi bambanci shin wai mai kutubu mai bauta ko ko wanne mai irin sunan shi dan ga a zo a same shi kali ta ce eh to kaga dabi'an mutane in mutum na gwada halaye na zahi na kwarai sai aka samu shi ya kuskure sun hijin haushi sama ga a ce mutum da mutumin banza ne shi yasa kaga ai da maryam sun ka tuhume ta sun tuhume ta sun ka ce min ya ukhta haruna ma kana abuki min asawi ka gani ko shi yasa mutum in dai ta farce kware shi wayan shi na kware shi mutumin kirki to ya kaurace ma lalan aiki ya fi mi cancanta kai ya zama kawo gama gari mutanen banza shi yasa ko ɗabi'an mutane ma idan mutum ya yi abu wanda yake na kware ne sun hijiji sun hiji da shi ko an yaya ta shi kuma an yi faɗin shi ko ba kai ba yaro na ne kai an ce wai da abubuwa da san dai kun san su ba sai ma wannan to kai tsaye kenan tun da munafiki ne yana bayyana abu a zahiri amma ga shi yadda yake a baɗini sai ce aje a ruguje ma bukkar da shike wajen mutane da ita ya ce kai tsaye aje a ruguje ta a ruguje ta kuma a zo da ni a zo da shi jurejin sannan kuma muna fahimtar fadar Allah yake cewa mi in ja kun fasikin bi na bayin fata tabbatu fata bayyana kaga dan sarkin bai bayyana bai ni bincika inda sun rubuta bincika da abin da yi na nadama da mi na bai faru ba tun harko za ka yi bincika ka tantance kai nazari da ya hima daga baya kai kai nadama kaga sai ce sai bai bincika ba sai ce a kawo shi an ka wulakanta shi an ka dame shi an ka jawo shi kaga wannan ba su gyara ba an ka bige mishi abin ga an sa kwashi an ka bige mishi wurin ibada shi to kuma sa'an nan ko da ya ga abun ko da ya ga abun da ya koyar da ga'yar magana da mafiya shi ta yi sai ya mi sai ya dimba dariya kenan duk lokacin da mutum zan saba san sababi musiba tana mishi sauki cewa tana mishi sauki magabata suna cewa mutum na ga suna gane tasirin zunubin su ga halayen dabbas shi na samun jakin shirya da na tutsu ya ce sai tuna jiya ya yi kaza shikenan haka suke gane halayensu ga wani ban Allah shi ma yake ko mota ce buga ga wani sai ce wani ya buga mai mota bayan shi ce ya heto ce kawai ka taya ba matsala ni ni ne ban halarci sallah su ba cikin jami'i ya ce shi ni ban sallah jami'i cikin daga gare ne yanda shi kullum wani da yake lissafi shi saboda mi wa ma asabu kun musibatin fa bima kasar aidi ya samu ta matsala sai ya sanar zantana sai ya tuna abu wani ba Allah ce da ya zo gida ya suke matsala sai sai ce musu ku jira ku jira ku jira duk mu ne da ni da ku ce mu ba mai koyi mace a wannan musiba ce kawai musiba ce sai ce musiba ce to ma a sai min musiba ce ma ka sabata ID ku to ya zai kowa ya ce ya gyara ya tuba kaza kaza da wannan shine da mutum ya ji musiba mutum ya lahi to ya tuna me kwakwara kwaran shi kaga shi ya tuna ya tuna kuskuren da ya can baya kuma ya gano abu mu har murmushin kenan to lokacin da mutum ya gano sababin musiba abin na mai sauki tun da ya gano sababin abu to maganin shi na wahala bai wahala sai ka kai ne mai istighfari ka gyara sosai ai za mu zo gashi eh duka ma ta dallalalla to shine sai sarki zuwan shi tambayar da mai ta tahdidi ce da taulakantawa ga mutane me wacce ke cewa haka zaka muna kaza kaza shi ce mi take cewa ta ce tana nufin wai danta kai ka aihe shi kai mata ciki kuma ta san ba ta da aure shi da aure sai tambaye ta shi kuma haka kike nufi haka ce yana ya sayan da gaske ne ta ce na to shi ne ya ce na dan dan shi a wata rawa da ke cikin bukhari sai da je alwallah ya yi sallah raka a biyu sannan sai ya zo ya ce ma dan man abuka kaga abin da da fahimta nan ga wacce rawa ta bukhari in mutum ya samu matsala musiba da fuskancewa kai bai kuma Allah tun da ayyukan ma ma kasa ta aidikun ko yana daga Allah ne kenan ko to kuma Allah shi ne maganin abu ya ji ya raka abu haka maza Allah yan abu ya zo mai mushi mai bashi nauyi da wahala sai shi ma sai gaugawa je ga sallah to shi ma haka sai je mi ya sa raka ayi a rullar sallar ka abi sannan ya zo ci gaba sannan kuma a ayi waje muna fahimtar mu karhin yaqinin jureji wajen Allah subhanahu in ba karhin yaqini ba za a ce ka ci yaro shi ya san Allah ba zai mi ba ba zai komenta shi ba ƙarfin yaƙini ne ƙarfin yaƙini ko kamar irin su ala ibn hadrami da sauransu suka taka teku ko teku suka an sun zo za su je yaƙi za su je fatahu suna cikin ta suka ta teku ya gilma musu ya ce ku taho an ka taka teku ya san da dai kamar biyu sun ketara ya ce ai wajen daga addinin Allah zamu teku ba da tare mu hanya suka taka teku suka wuce a yanda aka ce ko kotun raƙon dawaki ba su cike ba an ka gama fatahu kuma sun ga za su tafi ta nan shi ne to kaga ranar yaƙini kenan haka za ka annabi Musa shi ma buga teku da sanda ta abin da to shi ma yaƙinin da yi na shi ma horon ayi magana kenan ba Khalid ya sha guba ba ya san guba kashi ke amma ya yaƙinin Allah zai tsare shi zai zan da awa suke ya sha kun ba ya komi ba to duka irin da wannan ababen suna faruwa ga wanda ya ƙi gani sannan eh mu yanzu yaƙinin mutuwa yaƙinin mutuwa za mu yi gare mu muna da yaƙini amma na ce abu sha za mutu shi gare ko kuma shakku ba mu tun da ayi ƙarfin imanin mutum da tabbas ya san Allah ba zai kuma tashi ba kai kuma ba za ka tana Allah ba zai kuma tashi sai kai ma ka san ba kuma da Allah ba ka boyewa ka samu Allah ba ka kaza ba kaza kaza haka yake Allah ba zai kuma tashi ba amma yan ka san da ko wasu koloni ke tai ba ta ga ga Allah shine sannan kuma yanda Allah yake taimakon mu waliyan shi bayan shi kaga yadda Allah ke mi ke taimakon waliyan shi kaga Allah subhanahu wataala ya hidda shi daga cikin matsala ke ko da ko taimakon Allah ya jinkirta to wannan dan Allah ya kara matsayin su ne ya kara musu lada da sauransu yanzu kakka mutum ga taimakon Allah makara ya yanke amma ne koyi wani ne wannan ɗabi'a Allah ce yana mi ya ga fafon haka sunna Allah take na yana hidda waliyan shi daga cikin matsaloli haka ko wa kazalika nunjil mu'minin ko wanda Allah ya bada bayanin tarihin annaba su masu hamu mu nema wa kazalika nunjin mu'mini sa'an na kuma yana ƙara nuna mun cewa juraiju zahidi ne saboda ni an ce a gina mashi to da zinare ce a ya san duniya bai da kaso cikin bai son komi cikin duniya azurfa ce a a wata cikin sahih bukhari san ka cewa illa min tin cewa illa min tin kawai haka ce sai laka kawai yan tallaka gaci yan asali laka sai kawai laka take shine wannan duka ya nuna zuhudin shi ko bai da zuhudin ne da gaske gare shi ya samu da shi
amma yawan da ma ya hamsu
ya walalla yana nuna ko kama wace gaba ai ba sai ya ce
ga ta an karba ba sai ya ce amma mahalla shahari na shi kenan da'awatu alawali da go shi mahalla shahari ba sai ya ce zaɓe ba ta ce ma ai lahira su lahira wancan da ya gangi yadda ya gangi wancan shi da yahin shi babba ga yau shi abin da ya kuma da yahin shi da yawanci bila Allah ya bai kai ma da ya gangi tunda sun ga ɗaukar to wani hadda wanda mutum ya kula da kuskuren da shi ne to zan ki hango da hindi ko da yaushe suna ma iya yi ma malam Allah wala mana yayi ba ana bane abane mai sauki Mm, mai sauki tare da cewa kuma su ai kaga yaudar su su ma an kai karatan musu dan ikrari sayyidul adilla ne ita ta ci gane ciki galibi galibi galibi ko da ba shi kadai yayin ba to galibi wannan yana haifa ba ana sharri da yawa amma yana haifa ba eh shi yana yasa.
nuna da in ma shugabanci kake an ka zama karama yana da kyau gaskiya fa tabayyana yawan kare shi duk ko baka shugabanci ko miye ne fa tabayyana in ja'akum fasiqun bi naba'in ta bayyana تبين أن تصيب قوم بجهالة هذا في الزواج ما تنادى هذا لا دام أي لا دام أي shugabanci wannan kwanan mutum أكن wani gida da كون جالس خلاص طب باب عرض الإسلام على الأم النصرانية باب بجرو دا مسلمتي ga uwar da take banasariya ce ko obama mutum ma ya shi banasariya ce mun ji banasariya mu yake nufi nasara kenan ko kirista har wasu da kirista kenan ta ce ga hawa ne eh ta ce aro arbe ne ard sufuni a su ne Mm, ard ba da na su su
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثني أبو كثير الصحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني إن أمي كنت إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى فقلت لها فأبت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقلت ادعو الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس أنا حديث بخاري ردوش دقاء أبو الوليد آه، أبو الوليد هشام ابن عبد الملك هشام ابن عبد الملك الطيالسي الطيالسي آه، الطيالسي ثقة ثبت ثقة ثبت توفي دريبيو دايشرين دبكوي مئتين وسبعة وعشرين قال حدثنا عكرمة بن عمار عكرمة بن عمار شيني أبو عمار العجلي هو العجل العجلي الله أعلم شيني أبو عمار أبو عمار صدوق يغلط صدوق يغلط يا رسول دليل ستن ديدي في كار إلى قد شعوبة من حجاج قال حدثني أبو كثير الصحيمي يتي أبو كثير يا وان الأباري أبو كثير شين يزيد ابن عبد الرحمن الأعمى ثقة يزيد ابن عبد الرحمن الأعمى ثقة قال سمعت أبا هريرة يقول ما سمع بي يتي ناجي أبو هريرة cewa ما سمع بي أحد ba wanda taɓa jin labarina babu wanda zai taɓa jin labarina wani yahudiyun wala nasraniyun ko ba yahudi ne ko ba nasare illa a habbani face ya so ni إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى ما فياتا إن صنت تمسلنت تنايكياوة فقلت لها سنت متى وترى فأبت ستكي هم تكي تبقى لممونة مغانا جوانز الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت سنزور النبي صلى الله عليه وسلم نتشي ادعو الله لها ya manzo Allah ka roƙan mata Allah fada'a annabi sai yayi fataituha sai na zo mata wata rana na zo gida wa qad ajafat alaiha albab littaro tarihi quha ajafat ay aghlaqat fa qalat ya aba huraira tace ya kai abu huraira inni aslamtu ay na musulunta fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sanabba annabi sallallahu alaihi wasallam labari fa qultu sai nace ادعو الله لي ولأمي كرقم الله لما فيها فقال سيما قال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه يا الله بانك أبو هريرة ما فيها شيء أحبهما إلى الناس كسا متاني سوسو يعني كسني سوية سوغا ga mutane wannan yana nuna yanda abu huraira ko kuma yadda mutum ya dace ya kwaɗaya nami na shari'ar mahaifi mahaifin shi ko mahaifin shi ko ɗan uwan shi ko dan uwan shi domin shi yana kokari wajen karanta ga musulunci duk lokacin da ya kira ta taqiya hatta kai ta faɗin muni magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji manzo Allah ya mishi addu'a sannan kuma yanayin da sahabbai suka san muhimmancin addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma mi da kuma tasirin addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin gashi ya addu'a Allah ya karba kai tsaye sannan kuma mm, Abu Hurairah radiyallahu anhu yanda yake kwaɗayin mi alkhairi da kuma soyayya mutane na gari da yadda kuma Allah karɓa addu'ar manzon shi ya sa mutane suna son shi idan yahudu da nasara dukkan mutane da muminai suna son abu huraira to ina za a kai yan shi'a su da ke kiyayya da abu huraira su da ke mutanen banza ne ba su son shi wannan kaga wannan yan nuni muhimmancin abu huraira radiyallahu anhu da kuma alaƙa shi da soyayya da ake mishi da shi kuma da yake ma mutane sharrin shi'a da kahircinsu da ta'addancinsu kowa na son shi kuna haka ne
su suna ƙi
babi na gaba idan malam wannan yana nuna ta da mutum da mutum za a yi addu'a ko da an hada alƙalin sai wani ana ba ko suna ne ba ƙara
kurna shi ɗan kenan eh kurna shi ɗan ko ko sai aka yi wani wanda ya ce mu da Allah ka bawo shi ko wanda ya wanga yake alkhairin ko kaza bara su da Allah ya sani ai ko mu zan ko mu zan wurin misali sai mutum eh wani abu hawara gare shi sai mutum kai annaba Allah da abun nan abu gare Allah shi mai kaza muna gane kuma gane bara na abin da ya mal halar ne ke
sai da kuka wahala gaskiya sai mai- sai mai nazari ko yanzu sai mai nazari in ya zo ya zo ku zo ku zo ga halar
Mun gane ko malam
باب بر الوالدين بعد موتهما باب بيان biyayya ga iyaye guda biyu bayan sun rasu bayan sun rasu biyayya ga iyaye biyu bayan sun rasu babban aiki ne babban ibada ce domin mi domin abubuwa kamar haka biyayya ga iyaye in suna da rai tana yi wa kara ce mutum ke yi ko ba ka ba? ko dan gane ido a dole ka yi amma bayan sun mutuwa sai mai ikhlasi ko مم. حديث ليس ضعيفين قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبويه أبوي شيء بعد موتهما أبرهما قال نعم خصال أربع الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ أحدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما ليس أبو ذر التوش ابن ماجه البانيا كاش أسكان الضعيفة نمبر دبو بيرد دليل ترى عفوا دليل بيرد تسعين دبقوي malam bukhari da ya rato daga malamin shi abu nu'aym shine al-fadl ibn dukayn mun ganshi tambaya ya rasu 218 ثقة ثبت ني قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل شيني أبو سليمان الأنصاري صدوق ني أما فيه لين ناس أريد سبعين دبيو قال أخبرني أسيد أسيد صدوقني شيني أسيد أسيد عفوا أسيد أيام أسيد ابن علي ابن عبيد أسيد ابن علي ابن عبيد بفتح الهمز أجارة إنك أجارة مم. شيني أسيد شيني شيني يزدد مم. ده عن أبيه بابان شي مقبول إني أنه سمع أبا أنه سمع أبا ها أبا أسيد إيه أبا أسيد eh shi wancan o- abu asid shi ya roto daga abu usaid daga su- ɗaya ɗaya- ɗaya abu asid ɗaya abu usaid abu asid yawa asid to baban shi shi ya roto daga abu usaid Eh, shi abu usaid sunan shi malik ibn rabi'a malik ibn rabi'a Mm. صح- صحابيني أمم. يقال عامر ابن عوف وصلت عامر ابن عوف هيك الأنصاري بدري ابن ربيعة يح... ايه ن... ن... انت دم تابعيني بس انا كنت تابعيني بقول ما بنش تابعيني أمم. eh shi ne na ce maka na ce ma dan tabi'i ne ban shi tabi'i ne shi ban san ko ya ko sabbai ba shi abu usai da yake cewa kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallama mun kasance wajen manzon Allah salati da an sauta gare shi kala yace sai fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah ya manzon Allah hal baqiya min birri abawayya shay'un shin akwai wani abu da rage wanda zan ma iyayena biyayya da shi بعد موتهما bayan sun mutu qala aw qala wannan bai inganta ba kenan ko qala qala wannan shine ana hadi ce maka ne yace akwai wani abin da ya rage amma iyaye na biyar su bayan sun mutu da yake hafsa ce sai ka fara kawo mi in yi biyayya da su kin a bar ruhuma shine yi biyayya musu biyayya na'am a hadisin an kace ya ce na'am amma bai ce ba na'am eh abu ne guda hudu khisalun arba'un الدعاء لهما musu addu'a wal istighfaru lahuma ne musu gafara wanda sun zuwa qur'ani qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wa yanfadu ahlihima da cika da zartar da alƙawarin da sun kai wa ikramu sadiqihima da girmama abokinsu wa silatu rahim allati la rahima laka illa min qibalihima sa zumuntar da babu kalatar zumunta sai ta bangaren su kamar me mutanen da kake alaka da su ta bangaren mahaifinka dan ba dan shi ba da ba wannan zumuntar to gaje ta sadaka daga cikin karin mahimmancin eh, ihsani ga yan uwan babanka ko abokan babanka bayan ya rasu abu na farko dai na farko in ga mamance shi zai iya wannan zai ja musu addu'a bayan sun rasu ma ko ba ka ba ko da bayan sun rasu kaga ba su duniya amma za a yi musu addu'a a nema musu gafara idan ka yi wannan aikin ko ba ka ba sa'an nan lokacin da babanka na da rai wataƙila shi ne ke wannan ihsanin yana musu taimako yana musu wani taimako Eh, yalla lokacin yana da hali yana musu taimako kenan ba su buƙaci ni ba kai naka tukuna na da rasuwar na bai yanke kenan mi an bukaci naka an bukaci naka yanzu ko sa'annan kuma mi waɗanda muka da can baya watakila da suna da rai ko dan gane irin babanka sai ta kai amma da bai nan fa sai mai ikhlasi sai ta kai fi sabilillahi dan saboda daga takakka da sauran fa'idodi da watakila za mu tuno da sai a yaran suna da suna zanen gaba حديث نجاب حسن الإسناد قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن ع- عن عاصم عن أبي صالح عن أبي قال ترفع ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي رب بمعنى يا رب أي شيء هذه فيقال ولدك استغفر لك أنا حديث مكتي حسن الإسناد إني آه، بخاري يا رتولة قواء أحمد ابن يونس أحمد ابن يونس شيني أبو عبد الله التميمي أبو عبد الله التميمي يا رسول 227 227 ثقة حافظ قال حدثنا أبو بكر أبو بكر ابن عياش من كانش بايا أبو بكر ابن ابن عياش الأسدي يرس دليل تسعين دهود دليل تسعين دهود ثقة آبد ثقة آبد سيد يسوها يسمى الله الحردة يسوها عن ع- عن أبو بكر عن عاصم عاصم عن عن عاصم وعن عاصم بن يونس هو أساس دقتك أيوة ابن أبي بهدلة قاري ما يقول قراءة تاونا مكي قراءة شتي ابن أبي بهدلة ابن أبي النجود أمم. هذا أيوة عاصم قال كونش أبو بكر المقرع حجة في القراءة أما حديثي صدوق له أوهام wajen ƙorani Allah ya ba su ma hadisi sun yi fasai sai kuskure su asim ibn bahdala abubakar eh, al-muqri hujjatun fil qira'a wa saduqun lahu awham ya rasu 128 adida
Asim ibn Man.
bahdala Bahdala.
Mm. bahdala ya rasu 128 28 yace ba Shekara.
28 Ya shekara ba.
عن ايه عن ابي صالح دقوا فيما عندنا ما نسنش ابو صالح ذكوان السمان
Sunan.
او شيبه ما سينا من شانه ابو صالح Suhail.
آه، آه، دن دن شي ne suhail shi ai suhail ibn abi salih to abu salih ke shi ne zakwan Kwan da kwan.
eh baban nashi abu salih samman thiqatun thabtun an abi hurairah qala an karbo daga abu hurairah yace turfa'u lil mayyit ba'da mawtihi darajatuh ana daga a wata nuska darajatan ana daga daraja ga mamaci bayan yana cikin kabarin shi sai a daga mai daraja ɗauka shi ɗauka shi ɗauka shi yana cikin kabari bayan bayan rasu أي. فيقول سيأتي في موت فيقول أي رب يا رب إن كان أنت أي كان هو شيء كوسا أي أي رب يا رب أي شيء هذه أنا نس م- وات- وان- وأنا متأين يونغ وأنا وأنا سام ميش كو- أنا سام درجة مين يونغ أنا سام درجة أي شيء هذه فيقال سيأتي مشي ولدك استغفر لك فانكني إني أمك دافر amma ka ga ai akwai fa'idodi da yawa ko daga ciki ha? hadisi ko gajere ne ba da fa'idodi da yawa akwai s- Da shi kenan a wanda ko da a shi ba aikin mutum ba.
Mhm.
ana iya samun shi da Allah.
a hanga aikin shi aikin shi ibnuka min kasbika mahimmancin aure ko ku ba kun tunna mai musun dai ne da ran da ran hawa ko mutum mahimmancin aure ko ba shi ne malam malam nasu babu shi to in ba an ka samu da ko gode Ba samun ne.
in mutum ta so ɗaraji ana sa shi lissafi a'a sai dan karka ayawa ما شو انا مش كتب انه انه عمل غير صالح فأنا raddi zaki mana kai yanzu عجبه.
raddi zaki dole ka ce ko ɗaya sawa ya zama wani ƙwarai gumi
wai aikin shi ko a a Ah, wani aka ɗauki ɓangaren Ah.
aikin shi ne, ɗan shi aikin shi ne ko eh haka ne.
Ba aiki shi ba.
wannan a san kake can da baya magana da muka yi na aiki ko Eh, na- wai mu ma mun kawo jan haido fa'idodi ne Eh, haka yan ne haka yan ne Ah, magana na magana ga gaskiya kana uzuri ai. Hakan. ma'azur kenan mahimmancin mi aure sannan kuma muhimmancin neman mace ta gari neman mace ta gari za ta taimaka maka samu waɗannan ƙwarai ko muhimmancin tarbiyya ga yaya ko da yan ba ban bai zan salihi ba ko ya addu'a ba ta kaiwa eh sai ba ba ne ya fara ba ta kaiwa eh kuma in ba salihi ne bai mai ya zauna ba addu'a da zashi sai da ta ja maka zagi da sauransu amin amin حديث نجا صحيح الاسناد أن قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام ابن ابي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين كنا عند ابي هريره ليله فقال اللهم اغفر لابي هريره ولامي ولمن استغفر لهما قال لي محمد فنحن نستغفر نستغفر لهما حتى ندخل في دعوه ابي هريره حديث صحيح الاسناد أن قال حدثنا موسى وانين ايوه بابا شو ابنه اسماعيل أم اسماعيل التبوذكي الكنيش شي ابو سلمة ايوه المنقري يارس 223 دغوا يتي حدثنا سلام ابن ابي مطيع شيني ابو سعيد البصري ثقة توفي 164 يارس 164 سلام ابن مطيع ابو سعيد البصري 164 ثقة عن دينه دينه دينه قلت ايوه ولا بخاري كده يريك بخاري ما يريك ايوه كده يريك والله ولا ما قال لكم بخاري كنا اه ريكو اينا اه ايه ايه من قال لكم تو يتشوى عن غالب عن غالب ابن الخطاب ابو سليمان البصري الغالب ابن الخطاب أبو سليمان البصري صدوق صدوق قال قال محمد بن سيرين مشهور كوح كان تابعين أبو محمد بن سيرين كتوى كنا عند أبي هريرة ليلة وندري من وجه أبو هريرة أبو أنيني بيرثة تسيدي بن بنسكيتا ودان سياش حارة صحابي تابعين عفوا yace kunna inda abi hurairah talatan wani dare muna wajen wa abu hurairah suna wajen abu hurairah faƙala sai abu hurairah ce allahumma ghafir li abi hurairah ya allah ka gafarta ma abu hurairah wa li ummi a wata nuska wa li ummihi da kuma ma'aifiyata da ma'aifiyata da kuma mahaifiyata da a ce yaran nan sallah da kuma wale man istaghfara lahum ya Allah ka gafarta mu Abu Huraira da mahaifiyar shi da duk wanda ya nema musu gafara kaga mun gane ko qala li muhammadun aw ta nussa kuma qala muhammadun kawai sai muhammadun sirri ne ce fa nahnu to mu nastaghfiru lahum muna nema su gafara hatta na da kula fi da'awata abi huraira dan mu shiga cikin addu'ar abu huraira kun ga wannan ya nuni mi mai dubara abu huraira na ce ne samu gafara Allah ai dubara ce dan kwa ji wannan sai ya nema shi gafara ko sannan kuma sha ne nuna muhimmancin mi nema magabata gafara dan za shiga cikin addu'ar sahabbai a yanga in ka ce Allahumma ghafir li abi huraira wa li ummihi ha za ka shiga cikin addu'a abu da kanshi da kai ma abu ya maka addu'a ko shi sa da ma asalin muminai ha wallazina jawo min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman ko na'am hadisi na gaba sahih ne قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال إذا إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له حديث صحيح يا لك أبو, أبو الربيعي malamin bukhari ko sunan shi suleiman ibn dawud kaga da shi da sahabi da shi da annabi sunansa guda ko annabi eh ba me ba ba suleiman to shi ma haka shi ma suleiman ibn dawud ko شما سليمان ابنه داود ثقة منه يارس قريب قريب يتراتن دا هدو يارس قريب يتراتن دا هدو بس الله أعلم شيء كنا قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر wannan akwai shi abu ishaq eh su uku ne asalin su uku ne da kwai ismail da kwai muhammad da kwai yahya dukansu kuma ruwat ne kuma malamai ne kuma masu ƙari gaga shi wannan eh, ismail ibn jafar da kwai muhammad ibn jafar da kwai yahya ibn jafar dukansu Mm. shi ismail ibn jafar yan uwa ne duka yan gida guda ne shi Ismail bin Ja'far thiqatun sabtun ne ya rasu 180 قال أخبرنا العلاء علاء ابن عبد الرحمن العلاء ابن عبد الرحمن أبو شبل الحرقي أبو شبل الحرقي صدوق ربما وهم صدوق ربما وهم عن أبيه ثقة ما هوش ثقل لا ما سني عن أبي هريرة دق أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا ألا صلاتي دام شان أصبت أرشياتي إذا مات العبد إذا إذا إذا باوى يموت انقطع عنه عمله أيكن شي كو لارد لأكي باشن أيكن شي ذات ذات ينكي ذات دكته إلا من ثلاث sai daga abu uku kenan abin da ake nufi irin sallolin da suke yi da azumi da sauransu sai a dakata sai cikin ayyuka guda uku wanda su ma asalinsu duk nashi ne kaga amaluhu illa min salatin zai iya zama dukkan su inga istisna'i ne muttasil tasu saboda na harko me sarƙatin jariyatin shi zai iya yanta kuma za a yi mishi duka ma sarƙatin jariyatin sadaka mai gudana wadda ladatta ko aiki amfaninta mai gudu bai tsaya ba tun da ran shi ya dafa ya dasa icce ko ya gina makaranta ko ya masallaci ko ya sa famfo ko ya gina rijiya ko ya aji na karatu ko sauransu ko sauransu ko sauransu kaga wannan sarka ce wadda take mi matukar wannan abin bai kare ba a duniya ta naɗe ana ba shi lada nan sarka jariya hannun jari ce ta lahira za ta kai malada ba ta tsayawa sam wanda nuna mahimmanci da kuma nassi na cewa da kwaya sadaka jariya ba sadaka da budurwa ba au ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimi wanda ake amfano da shi da koya wani fatiha koya wani arifi wani ilimi wanda zai ta amfani da shi to wannan ladar ba ta yankewa har illa masha Allah sai lokacin da ilimi an kaba an kaba amfani da shi kenan wannan alai suka ce kamar koyar da ilimi da da'awa amma rubuta ko ta'alifin littafi sai ta'alifin ya hada da dan ta'alifi in dai ba ikon Allah ba shi bai tsayawa har duniya tana da in ba kone shi an kai koyar bace koyarwa ne in ka wallafa littafi idan da suka buga littafin ga nuska dubbai dubbai a duniya kaga sai duniya ta nade sanan yanzu an ka ta nauke bukhari na samun lada ya can kwanci shekara dubu yanzu ya haidu dubu malin rasu ya samun lada an ga ai abu ba ba kare ba Duniya ne ba ai.
an koya mu ka koya mana ilimi shi ma ya koya mana wanda koya mana har- duk ilimin ne insha Allah Allah ya taya mu sa'a.
insha Allah
Ada kau wanita kata pun sendiri.
Baik.
Jadi tulis.
yuntafa'u bihi ya danganta daga cinto da yayi ya samu lada shi yanda citon ai cito da yin cika cikin shi kamar jaki ke cika ciki wannan lada ai cinto an yi talaki ciki mumi na cinto ya cika ciki kai na cinto ya cika ciki jaki na cinto ya cika ciki rago na cinto ya cika ciki ba wani abu Ya lebih dunia sangat sedar.
irin duniya daga yanayin maslaha ta ta faru da da mafsada ana a yi mafsada da shi Kenan kamar ilimin abin da suke rike haka in ka koya wa mutum matuƙar dai ba kamar shi na ta yadda su kai yanzu ka samu lada yanzu ka taimaki dan uwanka saboda nuna ayar hadisi na musamman tu'ina sani'an aw tasna li akhraqa kai anta sani'an ka taimaka mai sana'a kaga lada ce kuma sa'an nan ka taimake shi sadaka ce Mm. amma eh yawa Allah da taimake ka kenan. haka nan kuma ka sauke mishi rayuwar shi in Allah da sauke maka akwai lalashi daban amma irin wanga ilimi man da ake amfani da shi a musulunci Mm. Allahu akbar aw waladin salihin yad'u lahu ko mutun shi bar da na gari yana mishi addu'a zan kaga sadaka jariya za mu ga hadisi gaba wanda mutum ko da mahaifin shi bai yana yi mishi saboda ko da mahaifin shi ya zo bakta bai samu ya sarka jariya ba kai kana kai mishi mu koda shi na rayu ko da shina rayu yayi kana kai bashi dukiya ko cici to wanga naka ne sarka ka jariya ce ban kamfanin kai ne ga hannun jarin kai shikenan ko ba ga mishi ko ka ga mishi dai saboda asibiti eh na shi misali malam salamin kan yana da kuɗi gina masallaci da sunan su ko eh ba wai ya rubuta sunan su ba.
a wai yayi da sunan su.
da niyyar lafiya eh musu.
haka yi Aha.
ba sai ya ga musu ko da suna da eh in ya ga musu yayin bai ga musu ba yayi da yawan eh kawai kai aniyar ka wanga aikin da wanga aikin da ka shuka ka shuka mashi ba banka to lada shi ya zanke ba kai za baka lada ta biya da kan mishi yawa ko mutum yanzu misali zai sadaka da da su da da niyyar lalata kai musu ko suna da yawa.
kusan da yanayi Eh.
ƙwarai yanayi asali ko baka yi niyya ba in sana da rai sai san samun lada Na'am.
ko ba su yi niyya ba ƙwarai ko kai ne ko baka yi niyya ba balle in kai niyya kuma to su sadaka ka su sun kai kai ka ba su wagga kuɗin ka musu sadaka da shi shine ma'anar shi ai idan na ce ga sadaka na mafi na wanda ke nufi na ba shi sai na mai sadaka to yayi zuciya da kuma kaddamu وآثارهم اثنين ماشي كده الله أكبر نعمك kenan kulawa da wannan yana muhimmanci sarka jariya sabai kusan duk kowa na da kowa sai wanda mutuwa su zuma baktatan bai shari'a ba amma ko ta zo mishi baktatan sai dan shi zai sai yana bai mishi daga wanda sai gona ya bada sai wanda yi wani abu sai wanda duk sanar nan Malam, duk an mashan babu ana haɗa shi daga cikin wani da sani.
karancewa shi yana sabo ba yadda shi ba yadda shi don ba masu mai kisu ba Mm, masu mai kisu in kai haka nan ba san tsawo zai mai take wando mai aski gemi mai karya mai wa- eh Wani wani malami ne ba a biyu yadda.
ya ai shi dan bid'a ne shi haka ne shi da wata kamar wancan shi shi dan bid'a ne ko al-sunan al-sunan ne Allahu akbar to Allahu akbar wai zamu dakata mu san me tawilin shi me wace tunda magana cikin dan al-sunan ba da yake dan bid'a ba mu dan bid'a asalin shi son rai ne al-sunan kuma asalin shi ne bin nasi to sai a dakata a jira da ne Allahu akbar ai shi ne la hawla wa quwwata illa billah kenan wa- ilimin- ili- kuma ya nuna muhimmancin neman ilimi ko ba ka ba? in baka nemi shi ba za ka karantar da shi muhimmancin ne da hudu kuma muhimmancin karantar da shi wannan muhimmancin ilimi kenan kenan kaga ko mutum ya mutu ilimin kanana wani littafi ka rubuta wani ka karantar wata magana kai da mai fa'ida wani riƙe wannan ko mutum ya mutu ilimin nan da sai shiga amfani da shi kenan nan ma irin wancan muhimmancin aure muhimmancin mace ta gari muhimmancin tarbiyya ko da sauransu yana shiga ciki لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حديث نقل شيء رام إن شاء الله سيما ذاك حديث صحيح إني قال حدثنا يسارة ابن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن كلمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أشياء ما قشنا إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها إن أس إن أتصدق عنها قال نعم حديث يسارة ابن صفوان شيني أبو صفوان الدمشقي يسرة ابن صفوان أبو صفوان الدمشقي الدمشقي ثقة ثقة يا رسول دريبير شابر دريبير شابر قال حدثنا محمد بن مسلم الطائي قال حدثنا محمد ابن مسلم الطائي صدوق يخطئ يخطئ من حفظه يخطئ من حفظه درس 190 دقيقة 190 دقيقة عن عمرو بن دينار الأثرم عن عمرو بن دينار الأثرم درس 120 شدة 120 شدة ثقة ثبت عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال وأنا متوجه شيء من الله يا رسول الله يا من الله إن أمي توفيت ما فيها تارسو ولم توصي بتيوصي با أفينفعها أن أتصدق عنها شنو أنا أنفعلنتا إذن متسركة قال نعم ما الله يتي إيه aga wannan ya nuna muhimmancin su a wata nuska can a tarwa hadisin oftulitat oftulitat an amshira ta da sauri kawo ba ta shirya ba ta kimtsa ba obukmiya ita an zama ta baktatan kenan an mata gaugawa sai ce haka nan ta kenan sai ce ina yin tausiya in nemi tausiya zai amfane ta magana ce eh sannan kuma sahabbai suna kula da abin da mahaifin sun kai in ba suna su musu in sun yi da sauransu sannan kuma daga cikin fa'ida wani hadisin mutum shi wasiya kamin a gaugata mutu da shi a ga walam tusi ba ta hamta yi to kai ka shida kai asali kenan kai kayan ka kai wasiyar ka sannan kuma sahabbai suna tsayawa ga nasi kaga ba zai yi sai tambayi sai zan Allah sai an ce ya sai shi da shi an gane ku Allahu alam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam eh Abu Safwan ne غريب يا شابر ايه